محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna uku ga watan rabi'ul thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da shida ga watan goma shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasinmu na goma a cikin wannan littafi na kashfu shubuhati fi tauhid wallafar al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaimana at-Tamimi Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya wuce muna kan bayani da malam yake kawowa akan abin da ya shafi wayannan shubuhohi da wayannan mushrikai suke kawowa muna kan bayani akan shubuha ta tara shine bayani akan mai da maltani akan shubuha da suke kawowa akan cewa kuna kafulta musulmai bayan mutum ya faɗi la ilaha illallah ya zama musulmi kuma ku kafulta shi daga baya ku zo ku ce yayi wani abu ya kafulta to ai wannan kafulta musulmai ne malam yana ba mu amsoshi dangane da wannan shubahar mun ji amsa ta farko zuwa amsa ta hudu wanda malam yake kawowa insha Allah tabaraka wa ta'ala har zuwa muna kan amsa ta biyar za mu tashi inda malam yake cewa wa yuqalu aidan malam yace ana iya cewa a amsa ta shida kenan idza kana al-awwaluna lam yakfuru إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك إذن يا زما waɗancan kafiran farkon ba su kafirta ba illa saboda sun haɗa tsakanin shirka da kuma ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙaryata alƙur'ani da inkarin tashin alkiyama da makamantan haka wannan ya zama dalilin da yasa Allah ya kafulta su suka kafulta fama ma'ana albabi alladhi zakarahu ulama fi kulli mazhab menene ma'anar babin da duk malaman mazhaba suke ambata shine babu hukmil murtad babin da yake bayani akan hukuncin wanda ya ridda وهو المسلم الذي يكفر وهو وهو المسلم الذي يكفر بعد اسلامه shine musulmin da zai yi ridda ya kafirce bayan ya musulunta in har ya zama su waɗancan ba komai yasa malamai suka kafulta su ƙur'ani ya kafulta su ba face saboda sun haɗa tsakanin shirka ma Allah da kuma ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kadaita alqur'ani da inkarin tashin alkiyama to me zaka ce game da wanda ya yarda ina hukuncin bayanin wanda ya yarda kamar yadda malamai suke ambata thumma zakaru anwa'an kathira sannan a wannan babin malamai suka ambaci nau'uka daban-daban kullu nau'in min hayu kafir kowane nau'i na ababin da suka ambata din nan yana kafulta mutum bayan ya musulunta wa yuhillu damar rajuli wa malahu yana halatta jinin mutum ya halatta dukiyansa hatta innahum zakaru ashiya'a yasira inda man fa'alaha har ya zama malamai sun ambaci wasu abubuwa wanda mai yiwuwa a wajen wanda ya aikata su yana musu kallon abubuwa ne wanda suke wato ƙanana ba wasu masu girma ba mithla kalimatin ya ƙulu habi lisanihi duna kalbihi kamar misalin wata kalma da mutum ke iya faɗi da harshe ba tare da zuciyarsa ba au kalimatan yadhkuruha aw kalimatin yadhkuruha ala wajhi al-mazhi wal-la'ib ko kuma kalmar da mutum zai ambace ta amma shi a wajensa yana ganin ya ambace ta ne a bisa babi na wasa da raha anan abin da malai yake nuna mana shine kenan tunda ka gamsu cewa su waɗancan kafiran da Allah ya kafurta su a cikin alkur'ani silan kafurcinsu shine na farko suna shirka ma Allah na biyu sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun karyata alkur'ani sun karyata tashin alkiyama wannan ya zama yasa suka zama kafirai to ashe wannan zai iya nuna maka cewa tunda har malamai suke bayani akan hukuncin wanda ya yi ridda to ashe kenan akwai yiwuwar wanda ya faɗi la'ilaha illallah shi ma ya yi aiki irin aikin nan da suka yi na shirka da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ta alkur'ani da ƙarfi tashin alƙiyama da sauran abubuwan da su suke yi na shirka kenan shi ma in yayi irin nasu ko da a farko ya ce la ilaha illallah to shi ma yanzu ya fita shi ma yanzu ya zama kafiri don Allah ma ya tabbatar cewa akwai mai yiwuwa wanda mutumin da zai iya kafircewa bayan ya yi imani har Allah ya bashi uzuri in tilasta masa aka yi ya kafirta to babu laifi a kansa amma wanda dama wanda ya zama zuciyarsa ce daga baya ta cika da kafirci bayan yayi imani to wannan yana tattare da fushin Allah da azaba daga Allah man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim to kaga kenan wannan amsa ce da za ta nuna maka cewa ashe wanda ya kafulta ya yi da bayan ya yi imani din ka ce masa kafuri wannan ba kafulta musulmi kai ba wannan ba kafulta musulmi ba illa iyaka abinda aqidar ahlus sunna wal jama'a yake tafiya akai shine in ba wanda kafulcinsa ya fito ya bayyana a fili sannan kuma ake tsoron kar wasu su yi koyi da kafulcinsa ba to ba a ta'ayinin mutum wani shi shi kadai a ce masa kafiri sai dai a ce wanda ya yi kaza kafiri ne shi wanda ya yi kaza kafiri ne shi amma misali wanda ya ɗauro akan wannan aikin kafulci sannan kuma yake kira zuwa ga wannan aikin kafulcin in ba a fito an ayyana shi an kira shi da zindiki kafiri ba to mabiyansa da mutanensa ba za su fahimci haka ba zai batar da mutane da yawa to wannan babu laifi a fito a faɗi sunan shi a sarraha shi a bainal jama'a cewa wannan mutumin kafiri ne wannan mutumin zindiki ne wannan mutumin fasiki ne wannan babu laifi saboda mi saboda a tsiratar da imanin waɗanda watakila suke jingina a jikinsa suna masa kallon wani malami suna masa kallon mutumin arziki ko mutumin girki wa yuqalu aidan malam yace amsa ta bakwai ita ce ana iya cewa alladhina qala Allahu fihim ina waɗanda Allah yake faɗi game da su yake cewa yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim suna rantsuwa da Allah cewa ba su faɗi wannan maganar ba Allah ya ce kuma haƙiƙa sun faɗi kalma ta kafirci sun kuma kafirta bayan sun musulunta kaga wannan muhalli shaid wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim sun faɗi kalman kafirci wannan yasa suka kafulta bayan da sun musulunta ashe kenan akwai yiwuwar wanda yake cikin musulunci kuma ya faɗi kalma ma ta kafulci wannan yasa ya zama ya kafulta amma sami'ta amma sami'ta Allah kaffarahum bi kalimatin shin baka ji cewa Allah ya kafulta su saboda sun faɗi wata kalma guda ɗaya ba ma'a kaunihim fi zamanin rasulillah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa zamanin su ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusalluna wa yujahiduna ma'ahu kuma suna jihadi suna yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusalluna ma'ahu suna yin sallah tare da annabi wa yuzakkuna suna yin zakka wa yahujjun suna aikin haji wa yuwahidun ada suna tauhidi amma daga baya suka zo suka faɗi kalman kafirci wannan ya fitar da su daga musulunci wa kadhalika alladhina qala Allahu fihim hakanan waɗanda Allah yake faɗi game da su da yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum Allah ta'ala yake cewa qul abillah kace da su yanzu da Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzanninsa kuntum tastahzi'un kuka kasance kuna isgilanci la ta'tadiru kar ma ku kawo hanzari dun ba na karba hanzarin ku ba qad kafartum ba'da imanikum hakika kun kafirta bayan kun yi imani kaga kun kafirta bayan ne bayan kun yi imani kenan ba sabon abu bane a musulunci a ce ga wani nan ya faɗi la'ilaha illallahu ɗazu da safe amma da yamma ya kafulta ba sabon abu bane a musulunci me ya ja masa ya kafulta ba don sunan shi wani ba ba don yana cin ƙungiyar wani ba sai don ya yi aiki irin na kafirai ko kuma ya faɗi kalma irin ta kafirai to wannan ya ja masa silam ne wannan ya ja masa ya kafulta fa haula illazina sarraha Allah annahum kafaru ba'da imanihim waɗannan waɗanda Allah ya yi bayani a fili cewa sun kafulta bayan sun imani wa hum ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk tare da cewa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka qalu kalimatan zakaru annahum qalu ha ala wajhi al-mazr sun faɗi wata kalma ne amma su a wajensu suka ce wannan kalman kawai sun faɗi ta ne a bisa babi na wasa ana tafiya ana yaƙi sai suka ce ni sai suka ce mu ba mu taɓa ganin makaryata ba irin waɗannan malaman cikinmu wato wai annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai kwaɗayayyu ga su kuma matsawarta in an gamu da abokan gaba sai wani ya ji wannan maganar ya ce ai wallahi sai na ji na faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka faɗa ma annabi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya kira su kafin su zo Allah sai ya ce za su zo amma wala in sa'altahu la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab in suka zo to kana tambayar su abin da za su ce maka shine iyakar abin da ya sa muka faɗi wannan maganar kawai wasa ne muke yi ana ɗan raha ne a ɗan yi wasa a ɗan yi dariya so kana ce kawai muke yi suna zuwa kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye suka ce a ya rasulullah tafiya ce muke yi sai muka ga wani taɗi ne kawai za a ɗauko don tafiyar ta yi daɗi shine kawai muka faɗi wannan maganar ba wai shi muke nufi a zuciyarmu ba kawai so muke yi ya zama wato fakiha ce ta majalis a ɗan ji daɗin zaman ne kawai sai Allah ya ce qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un ba fa cewa suka yi mun kafulta mun bar musuluncin ba a'a izgili suka yi ma Allah da manzansa da sahabbai da ayoyin Allah Allah ya ce ka ce da su la ta'tadiru kad kafaltum ba'da imanikum kar ma ku kawo hanzari ku riga kun fita musulunci kun kafulta bayan da kun yi imani in na'fu an ba'ifatin minkum in ma za mu yi afuwa ma wasu to nu'azib ba'ifatan wani bangare kuma za su sha azaba bi annahum kanu mujrimin saboda sun kasance masu laifi fata'ammal hadhihi shubha malam yace lura da wannan shubhar wa hiya qawluhum wannan shubhar ita ce fadin su tukaffiruna minal muslimina unasan يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون كنا كافل تمتاني مسلمي bayan sun shaida cewa ba abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah suna sallah suna azumi thumma ta'ammal jawabaha sannan ka lura da jawabin da amsar da malam ya bayar fa innahu min anfa'i ma fi hadhihi al-awraq saboda yana daga cikin mafi amfanin abin da ke ci wayannan takardun na wannan littafin da ya rubuta shine shubhar shubha mafi hadari ita ce shubhar cewa ai kafirta musulmai kuke dan me za ku ce kafirta musulmai kaga wannan shubhar in mutum bai lura da ita ba da yawan mutane suna afkawa ciki suna rukuwa da cewa ai wane ya faɗi la ilaha illallah sannan bayan ya faɗi la ilaha illallah sai kuma ya zo ya aikata duk abin da ya ga dama to wannan aƙida ce ta mulji'awa da wasu cikin jahamiyawa shine duk wanda ya faɗi la ilaha illallah to duk abin da ya ga dama ya aikata bai da matsala muku a wajen maƙidar ahlus sunna wal jama'a in ka faɗi la ilaha illallah sai ka zo ka yi aikin kafulci ko shirka to wannan kada'an mutum ya fita a musulunci ya zama mushriki ya zama kafiri in ka faɗi la ilaha illallah mutum ya faɗi la ilaha illallah sai kuma ya zo yana aikin fasikanci to wannan sai a ce imaninsa yana rauni amma ba za a fudda shi daga musulunci ba ba a kafulta musulmi saboda kaba'irul dhunub mutum na zina yana la ilaha illallah mutum na sata ina la ilaha illallah mutum na karya ina la ilaha illallah mutum na yaudara kaga wannan duka alamomi ne na munafunci to din saboda yayi wa'annan to ba za a ce ya kafirta ba amma mutum ya faɗi la ilaha illallah yana kuma sihiri to wannan kafiri ne shi mutum ya faɗi la ilaha illallah yana kuma bautan wasu waɗanda ba Allah ba to wannan kafiri ne saboda haka su ahlus sunna ba su kafirta musulmi saboda ya aikata laifi amma suna kafulta mutum saboda ya aikata kafulci ko kuma ya aikata shirka Allah ya samu na fahimta malam yace wa min ad-dalili ala zalika aidan amsa ta takwas da ta tara kenan malam yace daga cin dalili akan haka shine ma haka Allah ta'ala an bani Isra'il abinda Allah madaukakin sarki ya hakaito daga banu Isra'ila ma'a islamihim tare da cewa sun musulunta wani banu isra'ila kenan sahabban annabi musa wa ilmihim da kuma iliminsa wa da iliminsu wa salahihim da nagaltansu annahum qalu li musa suka ce ma annabi musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce ma annabi musa sanya mana alloli kamar yadda su waɗannan suke da alloli Allah ya tsiratar da su daga sharrin fir'auna da kaidansa bayan sun musulunta ya biyo su zai halakar da su Allah ya tsallakar da su teku ya raba musu teku gida uku nan bangaren nan bangaren ga kuma hanya Allah ya wucar da su fir'auna da mutanensa suka zo suka shiga Allah ya dilmiyar da su ya halakar da su a ciki amma suna tsallaka teku Allah ya ce fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu suna tsallaka tekun sai suka ga wasu mutane suna bautan gumaka qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce to Musa mu ma bayan Allah da ke sama to a samu mana wani Allah kamar yadda su ma suke da alloli qala innakum qaumun tajhalun to wannan bangaren annabi Musa yace wa qawlu unasin min sahaba da wasu daga cikin sahabbai da suka faɗi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq za a tafi yaki sai zama mushirikan makka suna da bishiya da suke rataya bishiya ce mai marika da yawa suna rataye takubansu a jikin bishiyar da sunan cewa in za a ji yaƙi takwabinka ya wuni ko ya kwana a jikin bishiyar to za ka ci nasara sai sahabbai suka ci wasu daga cikin sahabbai wanda suke su huda sa'u ahadin ne bil islam sabbin shiga musulunci ne su sai suka ce to mu ma a nema mana irin bishiyar da suke da ita mu ma don mu dinga dace ta kuma mu muna samun wato ainihin tabarruki a jikin wayannan takuba fa halafa rasulullah sallallahu alaihi wasallama anna hadha mithlu qawli bani isra'ila li musa ij'al lana ilahan annabi yayin rantsuwa da Allah yace wallahi wannan abin da kuka faɗi shine dai irin abin da banu isra'ila suka faɗi ma annabi musa shine irin abin da banu isra'ila suka faɗi malam sai yace walakin lil mushrikina shubhatun yadulluna biha inda hadhihi al qissa mushrikai suna da wata shubha da suke fakewa da ita akan wa'annan kissoshi guda biyu wahiya annahum yaquluna shubhar ita ce suna cewa inna banu is inna bani isra'ila lan yakfuru bidhalika to ai banu isra'ila wannan abin da suka aikata din da suka ce ma annabi Musa nemo mana ababen bauta nemo mana wani Allah mu ma bauta masa kamar yadda suke da alloli ai ba su kafulta ba ko lam yukaffaru ai ba a kafulta su ba wa kadhalika alladhina qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan waɗanda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana zata anwab wanda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam sanya mana bishiya ma'abociyan marikai lam yukaffaru ai su ba a kafulta su ba Allah bai kafulta su ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kafulta su ba to yaya za a yi mu kuma don mun bauta ma wani wanda ba Allah ba bayan mun musulunta kuma muna faɗin la ilaha illallah kuma ka ce mun kafirta kaga wannan shubha ce fal jawabu an naqul malam yace to amsar ita ce sai mu ce musu inna bani isra'ila lam yaf'alu ai banu isra'ila ba su aikata ba ba su bauta ma wani Allah ɗin ba cewa suka yi nemo mana wani Allah mu bauta masa amma ba su bauta masa din ba wa kadhalika alladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqalu hakanan waɗanda suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam samar mana bishiyan da zamu dinga rataye ta kuban mu su ma ba su yi ba ba su aikata haka ba wala khilafa anna bani isra'ila law fa'alu dhalika lakafaru ko shakka babu cewa banu isra'ila da sun aikata haka da sun kafurta da sun bauta ma wani Allah da sun zama kafirai wa kadhalika la khilafa annan annan ladina nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallama law lam yuti'uhu wattakhadhu dhata anwadin ba'da nahyihi la kafaru wa hadha huwa al-matlub malan yace haka nan kuma wadanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su ko shakka babu inda sun yi taurin kai sun isi biyayya suka je suka nemo wata bishiya suka rataye ta kubansu da sunan cewa suna neman tabarruki a wajenta ba Allah ba da sun kafinta sannan kuma idan muka fahimci kissar banu isra'ila da kuma wannan kissar dukkaninsu sabbin shiga musulunci dukansu sabbin shiga musulunci sabbi ne a shiga musulunci kamar yadda alimamu turmiri da imamu ahmad suka rawaito wannan hadithi na a wanda suka ce ija Allah na za ta anwaq abinda suka faɗi kenan na hannu huda sa'u ahadin bi shirkin ba mu jima da barin shirka muka shiga musulunci ba su ko sahabban annabi musa suwaye suwai ɗazu-ɗazun nan fa bokaye ne su yanzu yanzu nan suka musulunta to kaga wanda ya kai bokan da fir'auna fa ya ɗauko su ne don su zo su yi defeating annabi Musa don su zo su yi yaƙi da shi su yi muƙabala da shi su ka da shi amma Allah ya nuna musu ayoyinsa kuma suka musulunta wanda aka ce boka ne shi har an ɗauko shi don ya zo ya yi muƙawama ko yi muƙabala da manzan Allah irin annabi Musa wanda yana cikin ulul azmi minar rusuli amma sanadiyar Allah ya rubuta cewa za su musulunta suka karɓi addinin musulunci fir'auna ya musu barazana cewa la'uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa fir'auna ya musu barazana yace zan yanke hannuwanku da kafafuwanku bisa saɓani. sannan zan tsire ku a jikin tankan bishiya na dabino sannan za ku gane da ni da Allah Musa wa ya fi wani iya azaba qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al-bayyinati wallazi fadarana suka ce kai fir'auna daya kaji ka daina ganin ana tsoron ka wallahi ba za mu fifita ka akan abin da ya zo mana na gaskiya ba mun rantse da ubangijin da ya kage halittar mu faqad ma anta qad duk abin da za ka iya zantarwa ka zantar inna ma ta ƙabi hazihi hayatar duniya iya abin da kake iya ƙararwa shi ne wannan rayuwar duniya in ka kashe mu ba shi kenan ba ka gama in ka tsire muka mutu ba an gama ba sai ka ce inna na tsobau an yaghfira lana rabbuna khatayana wa ma akrahtana alaihi min as mu mun yi imani muna fatar ubangijinmu ya yafe mana zunubanmu da abin da ka tilasta mu akai na sihiri suka ce abinda kace wai wala ta'lamun na ayyuna ashaddu azaban wa abqa wa yafi tsananin azaba kuma yafi mafi wanzuwa suka ce wallahu khairu Allah shine mafi alkhairi wa abqa mafi wanzuwa kaga anan basu ce wallahu ashaddu azaban ba basu ce to ai Allah yafi ka tsananin azaba ba sai suka ce Allah shine mafi alkhairi ma'ana shi Allah in an bi shi to yafi kowa alheri tare da cewa an saba mai ai yafi kowa azaba to amma shi Allah duk abin da yake na azaba ne da wahala ba a jingina masa shi abin da ake jingina ma Allah shine alkhairi shine alheri shi yasa da yace wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban sai su kuma suka ce wallahu khairu wa abqa sai suka canza ashaddu azaban da khairu to kaga yanzu yanzu nan suka musulunta saboda haka fir'auna da mutanensa suka sanya suka shirya cewa za su bi annabi Musa da mutanensa su halaka su Allah ta'ala ya ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un Allah ya ce ma annabi Musa ka tattari bayina cikin dare ku bar gari saboda za a biyo ku fa arsala fir'aun fil madaini hashirin inna haula'i tashirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna lajami'un hadirun fir'aun ya tara jama'a yace aje duk wanda yake yana karkashin addinin fir'aunanci to ya zo za a biyo wayannan mutanen dan yan kaɗan ne su daidai kawai suna kunza mana bakin ciki amma za mu bi su Allah ya ce fa'ati ba uhum mushrikin annabi Musa da mutanensa suka kama hanyar gabar fir'auna suka bi su tafiya ta yi tafiya aka zo ga teku a gaba ga kuma fir'auna da jama'a a baya Allah sai ce falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun lokacin da wannan tawaga guda biyu suka ga juna fir'auna da mutanensa suka hangi annabi musa da jama'ansa annabi musa da jama'ansa suka hangi fir'auna da jama'ansa su fir'auna da jama'ansa akan abin hawa da dawakai annabi musa da jama'ansa a kafa ga kuma teku a gabansu qala ashabu musa sai mutanen annabi musa suka ce inna la mudrakun suka ce shikenan hands up mun shiga hannu sai annabi Musa ya ce musu kala kalla sai ce a ina inna ma'iya rabbi sayahdi ina tare da ubangiji na zai nuna min yadda za mu yi musira domin ai inda in Allah ya bari ya sa mutanen annabi Musa suka yi nisan da Fir'auna da jama'ansa ba su gansu ba to Fir'auna da jama'ansa za su iya me za su iya tutiya cewa ai tsoro suka ji suka gudu to amma sai Allah cikin tsarinsa ya sa mutanen annabi Musa da da jama'ansa annabi Musa da jama'ansa su tsaya bakin tekun su jira Fir'auna da jama'ansa su gansu su gansu tukunna sai Allah ya ce ma annabi Musa wa wahayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr Allah ya ce dau sandanka ka bugi wannan tekun fanfalaqa fa kana kullu firqin ka tawdil azim sai gashi nan teku ya rabe sai zama kowane bangare kamar dutse mai girma ga kuma hanya a tsakiya sai Allah ya ce wa azlafna thammal akhari sai zama a ainihin yadda abun yake shine lokacin da annabi Musa da jama'ansa za su fita daga cikin tekun Fir'auna da jama'ansa ba su iso ba sai Allah ya ce to sai muka matso da su muka ingizo su ba tare da masu sani ba wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna ba'dul baqi to yanzu kaga akan idonsu aka halakar da fir'auna da jama'ansa to amma dai ai sabbin musulunta ne a kafircin ma ba ordinary kafirai bane ba bokaye ne su bokaye ne su to kaga kuwa ai in akwai wanda yi imani da rataye rataye da bautan wani Allah da wannan ai boka shine lamba 1 in akwai wanda yi imani da irin wannan abubuwan shi da wajen sama ake zuwa neman sa'a kaga sabbin musulunta ne su to amma kaga yanzu duk wanda zai kafa hujja da wannan shi ba zai iya zuwa ya gaya maka cewa ma kakanninsa da kakan kakansa da wane ne da wane ne duk waliyan Allah ne suna da karama to kai ba sabon musulunta bane ai to su wayance in an ba su uzuri a matsayin su na sabbin musulunta to kai wani uzuri kake da shi kai wani uzuri kake da shi to ballantana ma kuma bayan su sabbin musulunta ne waɗannan mutanen da suka ce ma annabi Musa sanya mana abin bauta sai ce da su innakum qaumun tajhalu ku mutane ne kuna fama da cutan jahilci kaga bayan sabbin musulunta ne su ga kuma me a kuma jahilci hakanan su ma waɗannan mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malam yace walakin sai dai hadhihi alqissa kaga wannan kissan tufidu annal muslim za ta nuna maka cewa kaga mutum musulmi balil alim kai mutum mai ilimi ma malami qad ya qawfi anwa'in min ash-shirki la yadri anha mai yuwa ya fada cikin shirka ma ba tare da ya sani ba fatufidu ta'alluma wa taharruz wannan zai fa'idantar da kai da wajibi ne mutum ya je ya koyi ilimi akan menene shirka menene tauhidi ya kuma sa shinge mai ƙarfi domin ƙoƙarin kare kansa da izinin Allah daga fadawa cikin shirka wa ma'rifatu annal qaulal jahil at-tauhidu fahimna da kuma fahimtar cewa in ka ji jahili ya ce ai mun fahimci tauhidi anna hadha min akbaril jahli wa maka'id shaytan to wannan na daga cikin mafi mafi girman jahilci da kuma kaidin shaytan shine jahili ya ce maka ya fahimci tauhidi to wannan kaidin shaɗin kenan domin malamai sun ce shi jahilci nau'uka ne daban-daban na farko akwai jahilin da shi la yadiri wa huwa yadiri annahu la yadiri shi bai sani ba kuma ya san cewa bai sani ba to wannan fa'allimu to ku koya masa wanda bai sani ba ya kuma gamsu cewa bai sani ba to jahilcinsa mai sauƙi ne amma akwai jahilin da la yadiri wa huwa la yadri annahu la yadri shi bai sani ba kuma bai san cewa bai sani ba to wannan mafi girman jahilci ginin saboda haka in ka ji jahilci ya in ka ji jahili ya ce to ai mun jima da fahimtar tauhidi to wannan mafi girman kai da shedan kenan shine suranta ma jahili cewa ya sani suranta ma jahili cewa ya sani to kaga wannan kuma yana daga cikin mafi girman ibtila'in da al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take fama da shi a yanzu shine jahilan da suke ji maran su cewa su masu ilimi ne balma yana yi ma wani kallon jahili yana kiran wanda jahili bayan kuma shi din shine cikakken jahili yanzu wani yazo ya ce wai wahabiyawa in izala salafawa ba su kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai har wani a cikinsu ya ce annabi mutum ne yana jin yunwa yana jin kishiruwa yana jin musanyi yana jin zafi yana jin kaza wai wannan ke nuna cewa wai baka kauna annabi sallallahu alaihi wasallam wai ka kwatanta annabi da kowa me dalilin ka wai sai yace wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai wisali a azumi mutum ya dauki azumi ya kwana uku ko hudu ko sama da haka bai sha ruwa ba sahabbai suka ce ka hana mu kuma kana yi sai ce to ai ni ba kamar ku bane ubangiji na ne yake ciyar da ni yake shayar da ni wannan wani shine hujjansa to mu kuma sai muka ce wannan sai ya ƙara fitar da jahilcin ka a fili shine tsakani da Allah yanzu in aka ce an ciyar da kai to kafin a ciyar da kai kana cikin me kana cikin yunwa sai aka ce an shayar da kai to kafin a shayar da kai kana cikin me kana cikin kishirwa to yanzu inda manzon Allah cewa yayi aini bana ci bana sha to sai a ce a lallai wannan ɗabi'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗabi'a ce irin ta mutane ba amma ubangiji na ke ciyar da ni kenan irin da yadda kuke cin abincin ni ina ci amma ku na ku abincin gashi nan a zahiri ana gani amma ni nawa abincin daga wajen ubangiji yake zuwa sannan me zaka yi ina zaka ajiye hadisin Aisha ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan shiga kan matansa yace kuna da abun karyawa su ce a'a sai ya ce to ina azumi kenan in akwai abin karyawan zai yi zai ci to me zai sa ya ci in bai jin yunwa me zai sa ya ci abincin bai jin yunwa to amma kaga shi yanzu wannan jahilin kallon kowa a matsayin jahili yake yi shi shine mai ilimi to wannan ita ce mafi girman jarabawa mafi girman kai da ya shaidan shine jahili ya ji kansa cewa shi shi mai ilimi ne wanda shine mafi girma ya ce wa tufidu aidon sannan wannan isoshin suna bayani akan annal muslimal mujtahid cewa musulmi wanda ya kai ijtihadi idza takallama bi kalami kufrin wa huwa la yadri idan yayi magana da wata kalma ta kafirci bai sani ba fanubbiha ala zalika sai aka nusar da shi wa taba min sa'atihi annahu la yakfur idan ya tuba a wannan lokacin to bai kafirta ba irin abin da dai mutanen annabi Musa da waɗannan wasu daga cikin sabon suka yi sun faɗi kalman kafulci kuma aka nuna musu ba daidai bane kuma suka tuba to ba su kafulta ba amma kai kai kafulcin sai aka ce maka kafulci ne sai kuma ka doge akai to ai ya zama kafulci kenan kama fa'ala banu isra'ila walladhina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kamar yadda banu isra'ila suka yi da kuma waɗanda suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tufidu aidan wa tufidu aidan annahu lam yakfur wannan ya nuna annahu law lam yakfur kuma anan zamu fahimci wa koda kuwa bai kafulta din ba fa innahu yughlazu alaihi alkalam taghlizan shadidan kama fa'alahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ana so a kausasa masa harshe tare da cewa bai kafultan ba amma wajen nusar da shi a kausasa harshe saboda me ba a sassauci akan abin da ya shafi shirka ba a daga kafa akan abin da ya shafi tauhidi to kaga kenan jama'a suna bukatar su je su yi karatu sosai sosai jama'a suna bukatar su san tauhidi kwarai da gaske in ba ka ba sai a rude ka a kawar da kai ba tare da ka sani ba kuma dama in za a rude ka ai ba za a rude ka da sunan wani ba sai sunan wanda kai kake kauna za zo a ce maka ne wannan da ka gan shi bayi san annabi to kai a matsayinka na musulmi me za ka yi da wanda bayi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina ruwanka da wanda bai kauna annabi tsakaninka da wanda bai kauna annabi akwai kauna sai dai kiyayya to sai a yaudare ka ce wa'annan ba su kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa su masu gaya maka cewa wa'annan ba su kaunar annabi su ne makiya annabi na gaskiya da gaskiya masu sanya mu annabi kishiyoyi tunda in mun zo za mu haɗu mu ce to bari mu karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai a ce to mu ma yanzu shehun mu shi ma yana da sahabbai bari mu jero muku in kun jero Abubakar Umar Usman Aliyu Abdulrahman bin Auf da sauransu to ma bari mu jero muku shehu Tijjani ga sunayen sahabbansa shehu Ibrahim ga sunayen sahabbansa saboda a mantar da ku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku rike wasu sahabban da ba sahabban annabi ba wannan ita ce manufar a mantar da ku annabi a fifita muku wani akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in aka tinkare shi kai tsaye ba za ku ba ku gamsu ba ba za ku yarda ba to amma in aka sanya muku kiyayyar waɗanda suke kiran ku zuwa ga gaskiya a zuciyarku cewa ba su san annabi to yanzu duk guban da aka zo a dasa muku zai shiga cikin zukatanku kuma za ku karba za ku karba shi yasa wasu abubuwan sai a rurrufe amma yanzu kuma sai Allah yake matsan bakin wasu daga cikin waɗanda suke dannewa a baya sai suke fitowa suna bayyana watakila sun manta cewa yanzu duniya zamani ya ci gaba ne cewa akwai social media tana ɗauka wasu abubuwan ka kalle su ya kai dariya shi kuma wani anan yana ganin cewa hujja ce mai karfi ya rike yadda za ku zo ku zauna kuna karanta tarihin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a tare jama'a ana karanta musu wani sahabban shehu tijjani shehu Ahmad at-Talili a taga zuti shekaran jiya nake faɗa ma wani yana ce wai baka tunanin wannan da ya zo yana karanta waɗannan sunaye kamar kawai da kake yake da ka a ce masa ba da kake yake da ka ba ai ya ba da reference a kan littattafan da za a samu waɗannan sunaye kuma har yanzu ba wanda ya fito a cikinsu ya karyata shi sannan kuma kafin ya faɗi waɗannan sunayen ai ya fito ya yi bayani a kan falalan ɗarikan tijjaniya ya fito ya yi bayani a kan falalan shehu tijjani har ya ce wai babu wanda ya san hakikanin waye shehu tijjani sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine hakiki ne wanda ya san hakikanin shehu tijjani wai in kana so ka san waye shehu tijjani to ka je ka tambaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga ya sanya shehu tijjani ya zama kishiyan Allah saboda Allah ce mana ar-rahmanu fas'al bihi khabira in kana so ka san waye Allah mai rahama to tambayi wanda ya san shi waye san Allah shine annabi muhammadu Allah ta mutu yanzu shi kuma aka ce to in kana so ka san shehu tijjan je ka tambaya annabi Muhammadu to amma tunda kaga kowa yayi tsin a cikin su yayi shiru ba wanda ya fito ya Musa to ana tabbatar maka cewa wannan abin da ya karanto din akwai shi a rubuce ba da kake da ka ba akwai shi a rubuce illa iyaka da wani ne cikin ahlus sunna ya dauko littafin ya karanta to nan ne sai a yi ca da shi a ca akan shi da zage-zage da sauransu amma wannan sun da shi ya maulana ne a cikin tafiyar shi ba zai zagu ba shi ba zai zagu ba ba zai zagu ba shi sa duk waɗanda za su iya fitowa su yi irin wannan bayanin za ka ga wani lokacin ba sa son yada su shafukansu da suke da su na yada barnansu da wani ba su sanya irin wayannan karatuttukan nasu saboda za su tona musu asiri za su tona asirinsu shi sa yake faɗa ma wani jiya yake ce mai shi wannan da ka gan shi ya fito yana batun a talili a taga zuci in ka bibiyi videos ɗinsa da shafukansa za ka ga cewa wannan shi ne lamba ta ɗaya jina cikin lamba ta ɗaya hakikanin yan ɗarikan tijjaniya na gaskiya a najeriya mu mafiya yawan nan mashirmantan da muke da su nan yan maulidi ne kawai su ba yan tijjaniya ba ne yan maulidi ne kawai amma ba su san hakikanin ɗarikan ba ba su santa ba amma hakikanin yan ɗarika su ne wayannan su wayannan su dadusha dan jito a taliliya ta gazuti din su su ne hakikanin yan ɗarikan tijjaniya su dan anti su alhaji anisi su ne hakikanin yan tijjaniya na gaskiya da gaskiya wanda suke ɗauko ainihin tijjaniyancin shi wanda ya ce a billahi yake faɗin cewa inda zai je shiga bakin ƙofar aljanna sai ya tsaya ya tambayi mala'ika mala'ikan ƙofar aljannan tukunna shehu ya shigo in shehu bai shigo ba to ya san dai lahira gida biyu ne ko wuta ko aljanna to in dai ga shehu bai shigo ba to gwanda je zauna tare da shehu a wuta gwanda je zauna tare da shehu a wuta to wannan fa ba fa da molan kayi shi ba fa ba da molan kayi shi ba a rubuce ke a rubuce ke yana nan a cikin jawahirul ma'ani da aka rubuta cewa har salatul fati muhammadul bakari ya faɗi cewa duk wanda ya salatul fati sau ɗaya in bai shiga aljanna ba in an je lahira ya ci kuma wuyansa gaban Allah ya kawo shi shi ko zai gaya ma Allah cewa wannan namu ne ya karanta salatul fati a bashi shiga aljanna kai kaji wata sabuwa to kaga irin wa'annan shubuhohi wa irin wa'annan ba a iya ɗauko su a karanta sai dai a fake da in kun yi magana sai a fito a yi hayaniya a midiya ce muku makiya annabi duk a dau a barbatin cewa makiya annabi yadda muke ɗauko da tafan mu mu karanta ku fito da naku ku karanta a fito da su a karanta mu yanzu ba gashi nan ba anan mun karanta kitabu tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ga littafin shi nan kashfu shubuhat kashfu shubuhat muna karantawa in mun gama shi kuma za mu sake ɗauko wata lilwan littafin aƙidan mu sake ɗaurawa insha Allah ba fashi ba mu shakka duk wani littafin mu da ka sani na aƙida ɗauko mana ka ce mu karanta za mu sanya shi a masallaci mu sanya shi a social media mu karanta shi ba mu shakka ba mu kokonto littattafan mu usulu thalatha kitabu tawhid in ka je ka samu yaran mu kananu a islamiyya su muke haddatar da su haddace shi kaf matan aure mu karanta musu makarantun matasa da 'yan mata a karanta musu shi maza magidanta a karanta musu shi a masallatai a karanta a mimbarorin juma'a mu karanta ba mu shakka ba mu kokonto ba shakka ba kokonto amma wani kalan addini ne wanda littattafan da aka rubuta na addinin ba a karantawa in kuka rubuta muka karanta kuma ku soke mu to ni na kasa gane ina adalci a wannan magana ku kuka rubuta littafin nan kuka kai shi kasuwa mu kuma muka je makaranta muka yi karatu alhamdulillah sannan muka je kasuwa muka nemo kuɗi sannan muka je muka siyo littafin sannan muka zo masallaci namu lasifika namu shafukan sada zumunta namu ba naku ba muka karanta kuma ku zo ku ce don me me yasa ya za a yi haka ni na rubuta littafi in kai kasuwa in sayar kuma in ce ba in so in ji wani yana karantawa to ya kenan ina amfanin rubuta littafi kenan su ake muje mu sai mu yi decoration da shi mu yado da shi ko kar a fito da shi a karanta ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba yasa sai na ga wani cikin su yana karanta littafin shama'ilul muhammadiyya na imamu tirmidhi wani yana karanta littafin ashifa na ce to ikon allah imamu tirmidhi ai ba salafe ne makiyin manzo ba abin da suke jingina mana makinan makiya manzo imamu tirmidhi ba salafe ne makiyin manzo alqazi iyad mai littafin ashifa ba salafe ne makiyin manzo bai da alaka da sufanci bai da alaka da tijjaniyanci to kuma ya hada ku da littafin sa to amma ba an dauko shama'il muhammadiyya ne na imamu tirmidhi wai ana so a karanta saboda a nuna ma jama'a waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka yadda duk ba salafi makiyin annabi ne to a je littafin imam tirmidhi dauko mana wani littafi naku wanda kuka rubuta hakika na musamman akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi babu babu sai dai bayani akan falalan shehunne kuma ita sunna mallam ita ce za ta tikar da kai har zuwa ga daga wani daga wani daga wani zuwa tabi'i zuwa sahabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an kai karshen addini kenan amma bidiya fa daga wane wane wane shehi yayi mafarki a haka kuma ake addini kuma wannan sai kalli wanda ya kafa hujja da shehi yayi mafarki sai ce maka wai ya fika karfin hujja kai da kace manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam har wani ya ce wai in ka ji an ce annabi ya ce wai ba tabbas ake da shi ba wai kamar a ce zato mafi rinjaye ne cewa annabi ya ce zato ne kashi 95 cikin dari to sai ya ce ina gamsu cewa in aka ce annabi ya ce ba tabbas saboda kai ba ga annabin ba to amma tsakani da Allah da hadisin da aka ce ana da zato kashi 95 cikin 100 cewa annabi ya ce a tatsuniyan cewa shehi ya yi mafarki wanne ya kamata ya fi zama hujja wanne ya kamata ya fi zama gaskiya wannan ba sunan shi mafarki kai dai ka san yanzu mai yiwa idan aka ce an rawaito cewa wani ya ci kaza mai yiwa ya ci ne amma sai kai mafarkin cewa kai ka ci kaza ka san dai in ka farka kai a ranka ka san cewa baka ci kaza ba ka san cewa ƙarya ne baka ci ba a shekenan kai ka san abin da ya faru a mafarki kai ka san ƙarya ne taɗi ne to amma sai a fifita mafarki akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yace kuma a dawa tsaya akan annabi Muhammadu wannan kuma sai a ce maka wai kai makiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam har a ce maka wai wai wani ya ce wai ku duk abin da aka ce annabi yana da shi na falala sai ku ce ƙarya ne annabi bai da shi sai muka ce mu ba haka muka ce ba mu abin da muke cewa shine annabi yana da falala amma annabi ya wuce gaban sai an yi ƙarya don a nuna falalansa nassoshin alkur'ani da ingantattun hadisai sun isa su nuna waye manzan Allah ba sai kun yi ƙarya ba so an an kawo ruwayen ƙarya don a nuna falalan annabi ne sai mu ce wannan ruwayen ƙarya ce amma annabi yana da falala kuma ya fi ƙarfin a yi ƙarya don annabi sallallahu alaihi wasallama asadiqul masduq ne mai gaskiya ne shi abin da ya zo da shi gaskiya ne to ina batun sai an yi ƙarya don a nuna falalansa annabi ya wuce haka zallan qur'ani ɗau qur'ani min gilafin ya gilafin ya isa nuna maka waye manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kayi karya ba Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu Allah ya kara nuna ya kullu ya kara nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana karya da bata ya ba mu ikon kauce mata Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan da muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته